Masu sauraro, Assalamu alaikum, za ku saurari tafsirin Alkur'ani mai girma daga bakin Ashtek Maulana Khalifa Sani Zaria, wanda yake gabatarwa a babban masallacin masarautar garin zazzau, Yusuf Rufai Yusuf Kano nake cewa mi saurare da nutsuwa.
muna nan ji a cikin suratul ali imran mun kwana aya na 181 za mu tashi aya na ɗari- a mun kwana aya na 180 za mu tashi aya na 181 akan makallahu bismillah salati goma goma ga annabi
اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
Muhammad ya rabbara.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد سمعنا قول الذين قالوا إن لا نسير مع الأنبياء فقدروا ما قالوا كتبوا نبينا سويها والقدس والأنانيم ذلك بما كتبت منكم وأن الله ليس بظلام للعبيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الراحمون يرحمهم الرا- الرحمن لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء maganar ayin da yake wuce Allah yana hani ga rowa musamman masu hana zakka Allah yana nuna masa cewa matukan ba su ba da zakan nan ba zai zama sharri gare su kuma ƙarshe dai abin da kake da shi da duniyan don allah zai gada su za ka ce ai zakan sai yahudawa suna cewa a to allah ne zai ce a bashi ai allah ma fakiri ne allah ce kasami allahu allah ya ji ƙaunar da zai ƙaru zancen waɗanda suka faɗa inna allah cewa allah fakirun fakiri ne wa nanu a gani ya umuwan mawadata ne wa kuma yahudu su ne yahudawa ƙalu sun bari haka ne mai faɗin shi ne fanhasu ne azura mai yahudi ne ce ma'ubaka ya ce wai allah ne ke neman rancen dukiyoyinmu lauka na gani yammas da lana da allah yana da wadata da bai neman rance a wajen mu ba abubakar ya koda masa mari ya ce wallahi in ba don alkawari da yake tsakaninmu da ku da manzon Allah ba da wuyanka na yanki suka kai kara wajen manzon Allah wai sai na abubakar ya mari babban malaminsu sai Allah ta iya saukar cewa ai na ji abin da suke faɗa wannan abin da suke faɗa sanatobo na murbikacin ma kalu za mu yi horo a rubuta abin da suka faɗa fi sahaifin amalihim a cikin littafin aikinsu duk ja zo don a yi masa sakayya aliyya kansa wa bi kiratin bilya'i sai yuktabu wa naktubu qatlahum sannan za mu rubuta kisan da suka yi wa annabawa da rafi bi gairi haƙƙin ba tare da haƙƙi ba saboda mummunan halin su mun faɗa a baya sun taɓa kashe annabawa da yawa rana ɗaya wani ƙulu muna cewa ko ya ƙulu Allahu Allah zai ce masu billahi na cikin lahira ala lisanin mala'ikati bisa halcin mala'iku zuku azabal hare ko ɗanɗani azaban gobara an nari wuta wai ƙalin lahum idza ulqu fiha ana ce musu in sun shiga cikin wutan zalikal azabu wannan azaba sakamako ne bima qaddamat aydikum da abinda hannayenku ta gabatar ubbira bi halil insan maimakon a ce abin da kanunku ta gabatar aka ce hannayenku saboda yawan ayyuka da hannu ake yi lianna aksar al-af'ali tuzawwadu biha wa anna allaha alla laysa bizallamin mai zama ma abocin zalunci ba lil ibadi ga bayi fa yu'azzibuhum balle ya azabtar da su bi gairi zambin ba tare da zunubi ba
الذين قالوا إن الله أجلنا أنه لا يرسل أباءنا القرآن يقولون قل أن نقول من قول بالهدي ومن يقول فنعلم قلوبهم بالغالبين فإن أجلوا فقد أرسلوا من قولك جاءوا بالبينة والزبر والمثال العيون والناس ذائقة الموت وإنما توقع عبد يوم القيامة ومن رجع عن يده قلت لجنة فقدها ومن عاد الدنيا إلا ولا القبور التي الذين نعتوا للذين قبلهم har yau dai yahudawan su suke ce ma annabi muhammadu inna allah an ahida ilaina fi taurati allah ya yi alkawari da mu cikin attaura allah numina bi rasulin kar mu ba da gaskiya da wani manzo nusaddiquhu hatta ya ci yana sai ya kawo mana bi qurbanin da qurbani ta kulkun nar wanda wuta take cin sa bala numinu laka hatta ta tina bihi ba za mu ba da gaskiya ba sai ka zo mana da qurbani me ya qurbani wa huwa ma yutaqarrabu bihi ila Allah shine abin da ake neman kusata ga Allah da shi min na'amin kaman dabbobi wa gairi hada waninta fa in qubila ja'at narun bayda min as-samai fa ahraqatu idan za a yi irin wannan sai a samu dabba ko rago mai kyau ko tunkiya sai a fadda shi waje in Allah na son wannan abu sai wuta fari ta zo ta kona shi wa'illa idan Allah bai ji da abun ba baki ya makana hu ya zai zama yana da wamma ba abin da zai kona shi wa muhida an yi alkawari da bani Isra'ila akan haka amma da Masihu Isa ya zo Allah ya dauke wannan da Annabi Muhammad ba wani qala ta'ala Allah ta'ala ya ce kullum ka gaya musu domihan qad ja'akum rasulun min qabli ayman zanni da yawa sun zo muku bayana kuma sun zo ne bilbayyanati bilmu'jizati da mu'jizozi wa billazi qultum da abin da kuka fada kaman annabi zakariya kaman yahaya me ya faru daga baya ga hujjojin bakataltum muhum kuka kashe su wal qadaru ana magana ne da yahudawan da suke zamanin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ko da yake ba su suka yi ba kakannin su ne wa in kana alfilu li ajdadihim ko da yake aikin kakannin su ne sai Allah ya ce ku kuka yi domin mai liri lahum bihi dan sun yadda abin da kakannin su kai walima qataltum dan me kuka kashe su in kuntum sadiqina in kuna da gaskiya fi annakum cewa ku tuminuna kuna ba da gaskiya indal iman ityani bihi an ka muku qurbani sannan Allah ya gaya masu to ƙarya suke yi ai sun kashe wasu annabawan da suka nemi a kawo irin wannan an kawo kuma sun kashe sai aka koma kan annabi Muhammad ya rasulullah karka damu fa in kazzabuka in sun ƙaryata ka ba kai ne faro ba faqad kuzziba rusulun haqiqa an gazgata manzannai min qablika kamin zuwanka ja'u bil bayyinati manzannin nan sun zo da hujjoji wa zuburi da littafai kamar su ibrahima والكتاب للكتاب وفي قراءة ميس بائد بائد وبالكتاب كنا المنير من حقك وألواله كما التوراة للإنجيلة duk waɗannan mutanen a taura da linjila an karyata su da su da linjilansu da tauransu saboda ka ba yau ne faru ba ya rasulullahi da biyan kafiri kenan fasbir ka yi haƙuri kama sabaru kamar yadda 'yan uwanka annabawa suka yi haƙuri kullu nafsin kowace rai za'iqatul mauti mai dandanan mutuwa ne wa inna ma tuwaffawna wujurakum iyaka za a cika muku sakamakon ayyukanku yawmal qiyamati ranar kiyama faman zuziya anin nari duk wanda ya sa aka nisanta shi gabanin wuta saboda kyakkyawan aikinsa wa udkhila aljannata shigar da shige gidan aljanna faqad faza na la ghayata manlubihi ya samu matukan abin neman sa Allah ya ba mu matukan abin neman wa mal hayatud dunya Allah ya ce rayuwar duniya ba ba komai bane illa mata'ul ghurur sai jin dadi ne kawai na ruɗi. albadi wanda yake wannan yutamatta'u bihi qalilan wanda ake jin dadi kadan sun mai fana san ya kare
لكن قولنا إلى ما يقوم أنفسكم لا يعلمون من الذين أوتوا ومن قولكم ومن الذين أشركوا أرام كثيرا وإن تنزلوا وتتقوا فإن ذلك من أمر الله ولا نزلناه من مكان فيها نبات لكم جمعا في مكان الذين أوتوا الكتاب فيبينه الناس ويكتمونه فلا يضر ولا أبوه واشتروا ذكرها كثيرا ففي جواب يشربون لتبلون لسن لا أجربتكم خذف منه نون الرفع لتوالي النونات أصل لتبلون نني والواو لمير الجمع لاتقاء الساكنين لتختبرن والله za a jarauce ku fi amwalikum a cikin dukiyoyin da Allah ya bamu bil fara'ili da farillai Allah ce ya fallanta zakka ku kawo kala wal jawa'ihi da ja'ihohi wata rana asara ya sauka a gona ko a dukiya wa anfusukum wata rana Allah ya kawo jarraba a cikin kanunku bil ibadati da dora muku ibada mai tsanani wal bala'i ko Allah ya kawo bala'i irin su ciwo irin kame kame da sauransu duk Allah ya ce za a jarabce ku da wannan sannan ƙari wala tusma'unna min allazina utul kitaba min qablikum za ku ji daga waɗanda aka ba su littafi ga manzon ku tuna yahudu da nasara me za ku ji cuta mai yawa wa min allazina ashraku za ku ji cuta mai yawa daga mushrikan larabawa adan kabira min sabbi wani lokaci su zage ku wadda da sukan mutuncin ku wata shige bibin za'ikun da kamanta matan ku suna kamanta zuwa suna waje-waje duk waɗannan Allah ya ce jaraba ne in gani kwaye haƙuri wa in tasbiru in kun yi haƙuri ala zalika bisa wancananka wa tattaqullah kuka ji tsoron Allah ba inna zalika min azmin lumur wancananka yana da cikin karfafan al'amura ay min ma'zumatiha allazi yuzamu alaiha liwujubiha واذكر تأمتا إذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب yayin da Allah ya rike alkawarin waɗanda aka ba su littafi al'ada alayhi bi taurati Allah bai ba at-taura ga yahudawa ba sai da ya karbi alkawari za su bayyanar da shi la yubayyinannahu za su bayyanar da littafin linnas ga mutane wala yakumunahu ba za su boye shi ba ayat kitab bil yayi wa ta'ifu wala taktumunahu qul tubayyinannahu da Allah ya ɗauki wannan alkawari da sufa na bazuhu suka jefar da wannan alkawari wara a zuhurin bayan bayansu falam ya amalu bihi ba su yi aiki da shi ba washtaru bihi samanin kalilan suka sayar da kuɗi kankani aka zo bada da gominar duniya min salfalafim daga mabiyansu bir ya satin da shugabancin bil ilimi fakatamu suka ɓoye hawarin jin tsoron fautihi alaihim yana da cikin abin da suka foye sifofin manzan Allah da ya zo cikin attaura da ayan rajmi da aka bada da ya wuce kabun na ashirin ya nuna musu gaskiya to Allah subhanahu wataala ce ku tuna alkawari aka yi da ku duk abin da ya zo cikin attaura sai kun bayyana wa mutane sai malaman su su koye saboda suna karban wani abu cikin mabiya a babi isa yayi muni ma yasaruna shira'u sai su hada wani
لا يحسبن الذين يفعلون سوى أتاهم ويريدون أن يؤمنوا وأن يفعلوا فلا تحسبن لهم سوى من الأمام ولهم عذاب مثلهم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في ملك السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب
لا تحسبن الذين يفرحون بما أوتوا karka zai ci waɗanda suke farin ciki da abin da suka aikata mai ma a tauce na min izlanin nasu na aikin da mutane wayoyibona suna son an yi hamadu a gode masu lima lam ya fa'alu da abin da basu aikata ba minatta masu suke na riko bilhaki da gaskiya alhali wahum ala zalalin suna kan bata fala ta sabannahum ko fala ya sabannahum karka zace su takidun bi mafadatin suna da wurin tsira min al'azabi bi makanin yanjuna fi da azaba alahira bal hum su za su zamo ne a makanin yu'azzabuna fi shine jahannama wa lahum azabun azaba ya tabbata zalimun mulim wa mafula mafula masiba na farko dalla alaihi mafula zaniya ala kira'ati tataniya idan ku akan wala ta hasiban da ne an shafe mafulin na biyu makarkadai to Allah ya kawo azuzuka ga yanan duka ya gaya musu yana cewa walillahi mulku samawati mulkin sammai duka na Allah ne wal ardi da kasa khaza'il mardari taskokin sa ruwan sama warrizki da arziki wanda ba ta da tsirrai wa gairiha da waninta ai arziki yana inda ake ruwa ai ruwa mutane su ci abinci dabbobi su ci abinci ko ina a samu ni'ima khaza'inul arziki wallahu Allah subhanahu wata'ala ala kulli shay'in qadir yana da iko bisa dukkan komai wa min yana daga cikin ikon Allah ta'azibu azabtar da kafirai wa inja'ul mu'minin da tsirar da mu'minin إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار الآيات حقيقة akwai ayoyi wanda mutum zai lura a cikin halittar sammai da kasai da abun da yake cikin su na ban mamaki ba ka iya sanin wani irin abin mamaki ne a ƙasa sai masu bincike a ƙasa za ka samu abinci a ƙasa ake samun kuɗi a ƙasa ake min ha halaka na duka dai ababen mamakin da yake cikin ƙasa sannan abin mamaki da yake cikin sama Allah subhanahu wata'ala ya nuna muku cewa kamar yadda ya faɗa a cikin suratul baqara inna fi khalqis samawati wal ardi hazwa da ayati wa tilafil layli wan nahari da sabanin dare da rana dare in ya zo rana ya tafi rana in ya zo dare ya tafi bil maji'i wa zahar wa ziyadati wan nuqsan wani lokaci rana ya bi dare yawa wani lokaci dare ya bi rana yawa a ɗebi wannan a ƙara wannan to duk Allah ya ce irin waɗannan la'ayatin ayoyi ne da lalatin masu nuni ala ƙudratihi bisa ikon Allah ta'ala amma li zaulu kuli gama abota hankula
الذين يقولون هداهم ولا يؤمنون ويقولون إن السماوات والأرض ربنا وبعد هذا وبعد وعنكم على قدمنا ربنا إنك وتبقينا فقد أقضينا وما نفعلنا من خير
Nam Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Allazina waɗannan su ulul albabi kenan. suwaye ulul albab alladhina yadhkuruna Allah su suke ambaton Allah ya man atsaye wa qu'udan a zaune wa ala junubihim ko da sun kwanta mulqajiin ai fi kulli hali Abdullahi ibn Abbas ya ce yusalluna kadhalika suna sallah haka nan hasban daqati kiyaman in suna da lafiya qu'udan nan suna da lafiya ala junubihim idan ciwo ya kai matuka a rigingine wai tabakkaruna suna tunane fi halƙin samawati wal ardi a cikin halittar sammai da ƙasai da ya don su kafa hujja ala ƙudurati bisa ikon sani ihima mai aikata su ya ƙuduna suna cewa rabbana ma halakta haza badila ya ubangijin baka halicci wannan halitta badilan banna ba a basan don wasa bal dalilan ala kamali ƙuduratika dalili ne bisa cikin ikonka subhanaka tanzihan laka anil aibi abasi Allah ka tsaka ku gabanin wasa bakina ka kiyaye mu azaban dali to kaga Allah subhanahu wataala ya kawo magana zikiri a kowane lokaci a tsaye da zaune da lajewa mai manzo Allah ya ce ku ambaci Allah har a ce da ku mahaukata sai kuma Allah ya ce in kuna son ku nazo ku zikiri allazina yazkuruna Allah wa tatma'innu qulubuhum ala bi zikrillahi tatma'innu qulub wani ya zo ce manzala sallallahu ka bani wani abin da zai yi karka yawaita sai ce la yazalu lisanu qaratman min zikrillah kada hancin ka ya gushe danye da ambaton Allah to a fa'idan ambaton Allah duk abin da baki ya fada ya saba fadi in ya zo mutuwa shi zai fada in bakin ka ya saba da zikiri in ka zo mutuwa la ilaha illallah ba zai maka wuya ba in ka samu zama wajen ashar shi ma ashar din ba zai maka wuya ba an samu wani bawan Allah shi sai da ishe yake yi kullum in ya zo abin zikirin shi hazmatun bifalsin hazmatun bifalsin ɗaure ɗaya kwamo ɗaure ɗaya kwamo ya kama bakinsa ya zo mutuwa ana masa tarkinin shahada yana hazmatun bifalsin hazmatun bifalsin hazmatun bifalsin saboda mai hacce shi ya saba da shi wannan kuma mutuwa ya saba da zikiri jininsa ya rubuta la ilaha illallah saboda kada mutum ya yi sake da la'ilaha illawa ce la'ilaha illawa har ce maka mahaukaci a su malamai su bawa su sun ce a yi zikiri a kowane hali a zikiru ma'al gablati hairun an zikiri min al gablati ka yi zikiri tare da gafala me gafala kana la ila illa ko kana raye raye ko kana tsalle da sauransu shin me kafala la ilaha illallah to me malaika zai rubuta la ilaha illallah ma yalfizu min qawlin ne illa ladayhi raqimu amin to kai zikiri ka zama gafili sahuhu a zikiri ya fi ka zama sahuhu baka zikiri sana ka suka ce a zikirin Allah ala kulli halin kaga kaman wasu ɗariƙun sofawa kaman ƙaririya sai a ɗauko ganga ana bugawa la ilaha illallah la ilaha sai zikirin ya fi daɗi to ba gangan ake nufi ba mai zai jawo mutane su yi zikirin kamar yanzu matashi in ka ce kare casa a yi zikiri zai gyangyadi amma aka fara tsalle zai ga yana la'ila to abinda ake so kenan shine hikiman sofa cewa wai sai ka natsu za ka yi zikiri to ina natsu yake ba zikiri wannan kenan sai ayin yana cewa wa yatafakkaru na fi khalqis samawati wal ardi sai hadisi manzo Allah yana cewa tafakkuru sa'atin khairun min ibadati sanati tunanin sa'a guda yafi ibadan shekara guda a ibada fa da sallah da azumi a ce tunani sai ce ai abin da zaka gane shin ibada daga jiki yake ba jiki ke sallah ba ba jiki ke jujjuya ba to shi ko tunane ba daga zuciya ne daga zuciya ne wato abin da ya zo na tafakkuri a wajen Allah daga Allah ne kai ko ibada daga gare ka ne yana yiwa kai ibadan Allah bai karba ba amma tunanin da Allah ya jebo a zuciyanka zai karba to shine aka ce Abu Hanifa da shi da Imam Shafi kullum Abu Hanifa in ya zauna sai dinga yabon Imam Shafi ce kai wannan bawan Allah wannan bawan Allah mutumin kirki ne to shi Abu Hanifa yana da wata ya saliha mutumin kirki sai aka samu imamu shafi ya zo ya sauka gidan abu halima wata rana sai ta ce baba ya yi Allah ka yi min haƙwari zan kwana kusa da ɗakin shi in ji abin da yake yi ya ce gida ya kwana na kwana kusa da ɗakin ta ji imamu shafi bai tashi ba yana ta sheka bacci har gari ya waye sai ta ce baba ka ce wannan mutumin kirki ne ce mai gani ban da bacci ba abin da ya yi kawai ni ne na je na ha ha ha kawai sai can kusa da asuma na ya tashi ya yi a daula sai ce ya ce samu kuwa ba ki sani ba ne a wannan baccin tunani yake na Allah ya fitar da matsala a addini fiye da saba'in a wannan shirin da kika yi tafakkuri yake yana fitar ma addini matsala mafita mafita fitar da saba'in to tafakkuru sa'atin khairu ne ba sabina shi yasa ma masu masu tauhidi suke cewa ka yi nazari fanzur ila nafsika sun manta ƙilin al'alim al'ulumi sun musulmi in kana son ka san Allah duba kanka tukun na kai tunani da amma ba ni to da na samu haka nake da na fito duniya haka aka bani aka yi ta ƙara ni aka yi ta ƙara ni waye ƙara ni a yi mun dare in ji daɗi a yi mun rana in nemi abinci in iska yayi yawa in shiga ɗaki in kulle in ba iska in buɗe waje in sha in sha ruwa in ji daɗi duk Allah ya yi haka don wa don kai to wannan tafakurin da za ka yi ka sa ka gane Allah to ya fi ibadan da za ka yi so shekara wula to shi ne Allah ce wai tafakkaro da fi harkin samawa a can baya kenan nan yana cewa wai tafakkaro mai matsalli rabbana ma halakata haza badila rabbana ya ubangijinmu man tudkhilin nar duk wanda ka shigar da shi wuta fakana akhazaitahu ay yakunya ya kare ahantahu ka walakanta shi wa malil zalimin min ansar ba wani mataimaka ga kafirai wanda zai hane su ga azaban Allah fihi wal zahir mawdi al marmari istisharan dan sanarwa bi tahsisi da ke bantan kunyata bihin da su ربنا ربنا إننا سبيلا من أجل تناجد بما لأنا جرم آمنا ربنا فاغفرنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرياء ربنا وعدنا وعدنا على جبنك ولا تخذنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد
نعم سنة Allah subhanahu wata'ala ya ci gaba da faɗin halayen mutanen kirki suna cewa rabbana ya ubangijinmu innana sami'na munadin yunadi mun ji mai kira yana kira ya da'un nasa lil imani yana kiran mutane ga imani ilai zuwa gare shi wa huwa muhammadun shine annabi muhammad aw alquran ko qur'ani ay bi an amiru bi rabbikum ba da gaskiya da ubangijinku ba amanna bihi mun ba da gaskiya da shi rabbana ya ubangijinmu faghfir lana dhunubana ka gafarta mana dhunubanmu wa kaffir anna sayyi'atina ka rufe mana kurakuranmu fala tuzkira karka bayyana da ita da azab da ikuba wa tawaffana Allah ka kashe mu akmil arwahana ma jumlatil abrar ta da jumlan mutanen kirki al anbiya wa salihin annabawa da sahabbai kamar yana zuwa cikin hadisi cewa wasu jama'a daga cikin sahabbai wata rana sun shiga wajen sai da tuna aisha bayan manzan Allah wanda ya jagoransu abdullahi ibn umar suka shigo so gai da aisha sai aisha ce wasu mutane ne suka kawo ziyara suka ce sahabban manzan Allah a cikin mu ma akwai abdullahi dan umar sai ta ce abdullahi dan umar me yasa ba ka kawo ziyara da yawa sai ya ce ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce zurgibban tazzarqufan in za ka kai ma masoyinka ziyara ka dinga fashi za ka karu da soyayya shine mai amma la ta zurman tuhibbu bi kulli shahrin ghayra yawm idan kana so kai daraja a wuri to in ka kai ziyara ka dan daga kafa sannan ka je wurin to za ka karu da soyayya amma yau an ganga gobe an ganka jibi an ganka za ka gaba a farfarar da kai to amma dai ga Allah ke bar wannan magana ba abin da ya kamu kenan ba mun zo mu tambaye ki ne wani abu kika gani wanda ya fi baki mamaki daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana suna faɗin haka sai hawaye zuwa wata tace ai dukkan al'ayin manzon Allah bin mamaki amma mafi ban mamaki abin da na gani da gare shi wata rana annabi yana daki na ya shigo wani dara ya kusace ni can sai ya tace ce Aisha ke man izini ma Allah bauta ta ce ke mana izini ke mana izini in bautan Allah Aisha take cewa yace ma Aisha yace wallahi la uhibbu al'ana illa al-qurba minka Aisha ta ce kai yanzu ya Rasulullahi ba abinda nake yin dadi sai dai kusa da kai amma tunda ka nemi izini gare ni na yi maka izini sai annabi ya alula sai kawai ta ga ya tsaya yana kuka yana kuka har hawaye ya kai kafadansa ya zauna yana kuka ya kwanta yana kuka har hawaye ya zuba ƙasa a wannan hali yake ba sallah yake ba kukan kawai yake yi sai bilalu ya shiga har bilalu ya shigo ce ya rasulullah alfijir yayi sai da naga irin halin da manzon Allah yake ciki a wannan hali sai Aisha ta ce ya rasulullah atafhalu hadha ka aikata wannan wa qad ghafara Allahu laka ma taqaddama Allah ya gafarta maka abun da ya gabata da zunubinka da mata akhara amma kana ta wannan kuka ce afala akunu abdan shakuran bazan zama mai godiyan Allah ba ke baki san abin da ya faru ba wani aya aka saukar mun wannan daren cewa wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi kowa da irin tunaninsa tafakkurin amawa su yi tunani a halittan Allah don su kafa hujja da shi akan halitta tafakkurin hasawa hasawa keɓantattun mutane suna tunani ne a zatin Allah amma tunani a zatin Allah ka ce ka neman sanin haƙiƙanin Allah haramun ne ba za su san kaifiyansa ba domin shi Allah ba a gane shi laisa lahu ainun wala kaifun ba ya aini ba ina yake wala gadam saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce, ai tunanin zatin Allah nake da abubuwan shi yasa kike gani ina ta wannan kuka dalilin an saukar ma annabi da wannan aya ba shi kenan ala kulli halin mutum ya zauna ya tunane ko da falalan Allah da ya maka ba ne Allah ya samar da ni yayi mun kaza yayi mun kaza yayi mun kaza wani lokaci ya fi ibada na'am rabbana ya ubangijinmu wa'atina ma wa'atana ka ba mu abin da kai mana alkawari da shi ala arsalatu rusulika bisa halkinan manzanninka min rahmati na rahama wal falil da falla wa su'aluhum tambayin su zalika wancanan ka wa in kana wa'aduhu ta'ala la yukhlif ko da yake alkawarin Allah bai samawa ya riga ya alkawarin amma gashi suna cewa gafarta mana kankare mana zunubin mu kashe mutane da mutanen kirki to ai wannan a tambayan su don Allah ya sanya su cikin wanda suka cancanta la'annahum lam yatayaqanu lahu wa sayaqini gare shi ba takariru maimaita rabbana rabbana rabbana akai tayi nan mubalagatan matuƙa ne fitararru a cikin kankan da kai don da zaran Allah ya bawa ya ce rabbana Allah zai ce mene bawa nan to in kana addu'a ka dinga rabbana rabbana kamar ba wuce ce Allah ubangiji Allah kaza Allah kai mana kaza Allah kai mana kaza ba ka ce Allah ba ne kaza da kaza da kaza da kaza ba a kowane ka ce Allah Allah Allah to gayan talarru'i ne zuwa ga Allah wala tukhzina Allah karka kunyata mu يوم القيامة ران القيامة إنك كي ألا لا تخلف الميعاد باك سابع الكوري بالباس لتاش القيامة والجزاء للساقية نعم قال فذهب لهم أمر الله لا أريكم ولا بلغكم منك أنهم يتعبوا من النار فنزل عليهم وكل من شعرهم وولد في سبيله وقاتلوا وقتلوا في نار وقال موسى وجعل عنهم بلادهم ويعودن لهم جنات تجري من تحتها الانهار من عند الله ولا هم بالدعاء
نعم فاستجاب له ربهم Ubangijinsu ya amsa masu ra'ayinsu, an ni bi an ni cewa ne, la'uli wa amala amilin ba ni tozarta da aikin wani mai aiki daga cikinku, min zakarin namiji ne a wansa ko mace. balukun min balin sashinku mai kasancewa daga sashi ne a yi zukuri min al'inasi wabil akasi inasi min al-zukuri wa jimlatin jimlan nan mu'akkidatin lima qablaha ay sawa'un fil majal fil amali wa tarki taliyaha wannan aya da za a karanta a nan gaba ya sauka ne lamma kama ummu salama ummu salama ɗaya daga cikin matan manzon Allah ta ce ya rasulullah inni la asma'u zikran nisa'i fil hijrati bi shay kullum Allah zai magana masu hijira sai ce maza maza maza maza ban ji mata ba ban ji mata ba sai Allah ya ce a ta dakata za ta ji fallazina hajaru haqiqa wanda suka hijira daga makka zuwa madina wa ukhriju aka fidda su min diyarihim daga gidajensu wa uzu aka cuce su fi sabili a cikin addini na wa ƙatalu suka yaƙi kafirai wa ƙutilu ko wa ƙutilu aka kashe su ko aka karkashe su wa fi kiratin bita kadimihi wa ƙutilu wa ƙatalu Allah ya ce waɗannan la'ukaffiran na wallahi zan kankare an hungabarin sai a tihim munanan ayyukansu mana asturuha zan rufe ta mil magabirati da gafara wala orkilan nahon wallahi zan shigar da su jannatin gonaki tajirimin ta ta lamha wanda korama ke gudana karkashinta sawabun bazzanu min ma'ana law kaffaranna la da min indillahi daga wurin Allah fi iltifatu an takallum wallahu indahu Allah akwai husnul sawabi kyakkyawan sakamako indahu gare shi wa nazala ya aya ta sauka lamma qala almuslimun musulmai ne suke cewa a ada'ullahi fi ma lana min alkhair wa nanu fil jihad kowane lokaci haka yake a lokacin manzan Allah su musulman suna cikin fari ba abinci ba kuɗi wata rana ma har annabi ya rasa abin da zai ci amma in an je wajen arna za a same su cikin alkhairi ga koshi ga kayan abin ka ce ya rasulullahi makiyan Allah ne fa amma a ganin mu ga su cikin alkhairi mu kuma muna cikin fari ga mu musulmi Allah ya ce la yaghurrannaka allazina taqallubul ladina kafaru kaiwa da komowan kafirai kare ruɗe ka tasarrufuwan bilbilad su je nan su je nan a cikin garuruwa bai tijarati da kasuwanci wal kasbi da sana'o'i duka waɗannan Allah ya ce mata jin daɗi ne kalilun kankani ya tamatta una wanda za a ji daɗi da shi ya siran fi duniya wa ya fina ya ƙare sun ma ma'awaya musannan makomansu wutan jahannama ne wa bisal mihari shimfiɗa ya yi muni hiya ita
لا يجوز لهم ربهم لهم ثلاثة اليوم كان على الأرض فأجدهم فيها حسنا من عند الله وما عند الله يعلم الغيب وإن الناس بفاتهم ليؤمنن بالله وما أمر لهم وما أمر إليهم خالدين لله لا يشترون بآيات الله ويما في السماء قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب lakin allazina tagaw amma duk waɗanda suka ji tsoron ubangijinsu lahum jannatin gonaki ya tabbata gare su ta jiri min tahtiyal anhar wanda korama ke gudana karkashin sa halidina ay muqaddirin alkhuluda ababan qaddara madawwama a ciki fiha a cikin nuzulan masauki ne huwa shi nuzulun nan ma yu'addu lil layfi abinda ake tanada ma babu wa nasbuhu cewa nuzulan akan hali min jannatin wal amil bi ma'ana zarf min indillahi masauki ne daga wajen Allah wa ma indallahi abinda ko aka ce na Allah ne min as-sawami na lada khairun ya filil abrari ga mutanen kirki min mata'in duniya daga jin dadin duniya wanda zai kare wa in min ahli kitab wa in min ahli kitab wallahi a cikin ahli kitab akwai laman yominu billah wanda yake ba da gaskiya da Allah kamar Abdullahi ibn Salam wa sabi da sabansa wa najashi da najashi shi najashi shine sarkin Habasha sunansa Ashamatu ma'anan Ashamatu baiwan Allah shi ya musulunta bai ga Annabi Muhammad ba ya shigar da kiwonsa a cikin musulunci jibrilu ya zo rannan ya ce manzo Allah sallallahu alaihi sallama mun zo ne mu gaya maka na jashin nan mumininka ya mutu za mu je janazarsa don su yi sallah a kansa manzo Allah ce na jashi ya mutu annabi ya fita da sahabbansa ya je sarari fa ku shi balin nabi aka yaye ma annabi annabi ya mai sallah ce da sahabbansa da suka gama sai mu na suka ce a dubi wannan mutum wai ya je yana sallah ma wani ƙato ba habashe ba na sare bai taba ganin shi ba kadai ko da daya kuma baya kan addinin sai Allah ya ce a a a a wallahi ahlul kitabi laman yulu billahi najashi yana ciki najashi sarki ne ba na sare mai imani da linjila ya karanta linjila ya imani kuma ya shimfida imani a wato adalci a kasarsa da aka damu musulmai wadda suka musulunta suka ji labarin akwai adalci can suka yi ta hijira zuwa can suka yi ta hijira ya kuma karbe su kowanne ya zo sai ya karbe shi to maganar da yawa har mutanen maka suka nada delegate a je a gaya masa waɗannan mutanen makan da suka gudu da wani addini sabo ba irin nasa ba ya kiyaye su masu raba mutane ne masu kawo fitina ne sun raba uwa da ɗa sun yi kawo kaza sun raba da addini iyaye da yake shi malami ne da manyan bakin mutanen maka suka zo sai ce a kira bakin a kira wanda aka kawo ƙara to shi ne zo ya zaunar da su da ya zaunar da su shi bai jin larabci su kuma ba su jin yaren habasha sai kawo mai tarjima ne ya ce ka tsaya tsakani ina babban ku ko manzannin mutanen maka su ce gashi abu su biya da zo gaba ina yan kazan yanka ya ce corona baya ina waɗanda so ake ake ƙaran su ce ga sunan ko ne sahabban muhammadu ya to ku zauna nan to kai mutumin maka zan tambaye ka in ka mun ƙarya ku ku ta shi ya fara tambayarsa mene sunan shi mene addininsa me yake kira da shi kowanne ya amsa masa sai da ya gama amsa ya ce kai eh idan abin da ka faɗa gaskiya ne to wallahi ba maka ba sai ya mallaki wannan na tambaye ka shi ba sarake ne kace ba ba sarake bane annaba ba sarauta a ciki na tambaye ka cikin kakannin shi akwai sarauta na ce babu wanda ya da shi zai ce kakannin da yake nema na tambaye ka wasu irin mutane ke bin zaka ce rauna na to haka addini yake tashi da rauni ya karfi na tambaye ka yana zamba suka ce kace baya zamba haka ne annabawa ba sa zamba na tambaye ka kami ya gaya maka shi annabi ne ka kun taba jin ƙarya ba ya suka ce wallahi baya ƙarya to to nan ne shi wannan nan jashi yace to na ji naka ko kuma muminai ku karanta abin da yake ga mun sai suna karanta mashi ya san wani Qur'ani da bi inda kan aka kai sai yana kuka yana kuka yana kuka ya tashi sai ya ce wallahi idan abin nan da aka aika wannan mutanen bai kara kan da Isa ba to shi daga wannan lokacin ne ya musulunta mai ga manzon Allah dama ya san at-taura kuma akwai shi to shine ran da ya rasu don Allah ya girma shi Jibril zai zo janazansa sai aka ce ka biya wajen annabi ka gaya mashi yau na jashi ya rasu ga mu mala'iku za mu je janaransa sai ya ya rasulullahi mun zo mu sanar da kai ne najashin ka ya rasu yanzu za mu je sai annabi ya ce to ai ni ma zan masa sallah sai ya fita bayan gari sai aka yi masa yayin hijabi ya yi masa sallah to nan ne wasu malamai suka ce salatul ga'ib ya halatta nan aika samu salatul ga'ib don wani naka ya rasu a wani wuri ba san inda yake ba ko kuwa ba ga gawan ba a taro a yi mashi sallah da niyya to wannan akwai shi na'am to Allah ya gaya musu cewa wannan da kuke ce ba katon banza bane ko ne katon banza musulmi ne mai imani ne ya ba da gaskiya wa ma unzila ilaykum amin da aka saukar akan ku daga qur'ani wa ma unzila amin da aka saukar alaihi zuwa gare suna taura da linjila khashiina harim min lamirihim lillahi lillahi la yasaruna khashiina lillahi masu kankan da kai ga Allah la yasharuna bi ayatin lahi ba su musayawa da ayoyin Allah allati indan wanda ke gare su a cikin attaura da linjila min na'atin nabi nasiban annabi su karbi samanan kudi kalilan kankani min ad-dunya daga duniya bi an yaqtumu ba su boye siban annabi khawfan ala riyasati don jin tsoron kan shugabanci kuce musu kafi li ghairihim kaman aikin wadansu daga yahudu ulaika wadancanin kalahum ajruhum ladan ayyukan su ya tabbata gare su inda rabbihim wurin ubangijin su utauna ku za a ba su marratayn su biyu kamar yadda cikin kasa inna allaha allah sari'ul hisab mai gaugawan hisabi ne yuhasibul khalqa yana mahalitta hisabi fi qadri a cikin gwargwadon rabin rana na ayyamin duniya ya ayyuha alladhina يا أيها الذين آمنوا اسلموا وسلموا ورسلوا واتقوا الله لعلكم تفلحون ya ayyuha alladhina amanu ya ku wannan gama gaskiya da Allah isbiru ku hakuri Allah ba ati bisa bi wal masa'ib da masibu wa al ma'asi saman Allah wasabiru ku jure makafirai wala yakunu ashaddu sabran kar ku zama sun fi ku hakuri minkun na gare ku warabidu aqimu ala jihad ku dawwama akan jihadi wa taqullaha ku ji tsoron Allah fi jami'a hawalikum a dukkan halayenku la'allakum haqiqa ku tuflihuna tafuzuna ku araban da bin jannati da janna wa tanjuna kathira min an-nar daga wuta alhamdulillah sai ba ku yi tambaya daya
akar makallahu wannan tana tambaya ne cewa wai tana bin sallah a lasbika to sai ya zama na an yi raka a sallar isha ne an yi raka a uku to sai daga baya sai aka kashe wuta ba ta yi abin da ake ciki waya za ta kare ki wannan sallah sallah ya bashi sunna ba san inda suke ba sai ta canza sallah dole mamu ya yi koyi da liman tunda ba ta san inda liman yake ba kan ai sallah ya wargaje sai ta sallame da ina ta sallah wannan kuma tambaya ya tun shekaran jiya ce bai a wai a jawo hankali ga waɗansu iyaye wanda sukan biya ma yara kuɗi su je su yi karatu har ƙasashen waje amma 'ya'yansu ba su san addini ba har 'ya'yansu zo su shugabancin mutane saboda su duniyan kawai suka tanewa yana da yawa a cikin mutane mutum ya ba da kudinsa yaro ya karatu wajen turawa arna ya koyi ɗabi'ansu ya je ƙasar yauje ya dawo sunan shi musulmi bai iya alola ba balle bai iya sallah ba bai iya aure ba duk da sauransu to mutum ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce zai gasan yawa da 'ya'ya ranar kiyama da na kahu da na salu fa inni muqasirun bikum yawmal qiyamah matukan ɗanka bai zamo ɗabi'a musulunci ke da shi ba annabi ba ruwan shi da shi ba yawa jama'a al'umma a ba sau da ka ba hana ka ka nemi duniya kamar ba za ka mutu ba kuma ka nemi lahira kamar za ka mutu gobe sau da ka ya kamata in dai mutum shi musulmi ne ya yadda musulmi ne ba sunan musulmi ba yadda kake koya ma ɗanka abubuwan duniya ya samu ka samo malami a gidansa ka koya masa karatun ƙur'ani ka koya mashi abin da zai san addininsa ya zama shi musulmi cikakke kai ya zama an nana musu dariya shi bai sani ba su ba sani
akar makallawa wannan tana tambaya ne wai tana jinin al'ada ne wai ta kai har tsawon kwana goma har yanzu ke tsaya mata ba sai ya azumi in dai bai kai sha biyar ba al'ada ne dama al'ada bai wuce sha biyar in ya wuce sha biyar ta ci gaba da ibadar da na yin azumi ba al'ada ba ne ya kuma zama da dura ya zauna aka za ta yi haƙuri har kwana goma sha biyar ya kai yan sha biyar ya yi ta gabi yankewa to wannan an tashi daga mana al'ada ya koma kuma wani cuta sai ci gaba da azumi ya sauran kwana goma sha biyar kwana sha biyar na karshe sai da biyar
a karwa kallon wanda yana yana tambaya ne yana tambaya ne cewa wani mutum ne take aure da miji sai mijin nata aka ɗauki shekaru ne ba a ci motsin shi ba to daga baya har dai kai wata yi mashi ta kaba bayan ta gama ta kaban nan sai ga ta yi wani auren kuma auren da ta yi har ta haihu yara biyu to sai daga baya sai ga shi ya dawo to wai a matsayin wannan aure shi kuma ya ce bai yi saki ba da wannan ai yare ya rasa mata mai yasa ya yi ai dama shari'a ta ce idan ya tafi aka neme shi aka neme shi ba a san shi ba a same shi ba kuma bai da abincin da za ta zauna ta jira shi ko kuma yana da abincin ba ta iya haƙuri sai ta je hukuma sai ta raba su akan ya mutu ko da yana da rai tunda ba san yadda yake ba to ya mutu kenan ya ta gama idda tana gama idda a cikin fikihu fikihu yana da wani abu mai ban sha'awa ran da aka daura mata aure kamin ta tare sai ga mijin ya bayyana ta gama iddan can fa ta samu sabon miji an shirya an daura aure ana buki kamin ta tare sai ga tsohon mijin ya dawo to auren wancan ya baci sai ta kwashe kayan da ta koma gidan zaune to amma sai ya zama har ya shiga daki da kwana uku sai ya dawo to shi kuma ya rasa mata in ta shiga da kwana ai shi ne a saduwa in ne a wannan sabon auren har sun sadu da mijin to ta yi ma wancan bauchi auren shi ya ɓaci kawai amma an ɗaura kenan ba su sadu da juna ba to auren shi na nan daram yana dawa sai ta ce kai mai gida ya dawo sauka lafiya sai ta kwashe kayan ta ba kuma za a sake saman daura wani mutum da nama ba su kayan
a karwa kallon ga inda muna tsoron tambaya ga wanda yake zai dube ma kurame fassarar tambayoyin su to Allah ya kai mu gobe Allah ya kai mu gobe ga yi nan a kai ko to kai ne kulma kulma mai ji mai ji ko kama da ta to yawwa ka ce mun ce Allah ya kai mu gobe za a ci gaba da yi
Fatiha ma salatul fati. Kun saurari tafsirin Alkur'ani mai girma daga bakin Maulana Ashek Khalifa Sani Zaria wanda yake gabatarwa a babban masallacin masarautar garin Zazzau. Yusuf Rufai Yusuf nake cewa da fatan za mu yi amfani da abin da muka ji. Allah Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya ƙara wa Khalifa lafiya da nisan kwana mai albarka. Allahumma amin.